الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin kano a wannan yammaci na ranar juma'a a yau bakwai ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan tafsiri shine tafsirin khatma na alkur'ani mai girma a wannan majalisi mai albarka a yau tafsirinmu zai kasance a cikin suratun nas wacce ita ce sura ta ƙarshe a jerin gwanan surorin alkur'ani ita ce surar da ta sauka bayan suratul falak wacce muka yi magana akan tafsirinta cikin satuttukan da suka gabata kamar yadda muka ce hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama da dama sun zo waɗanda suka nuna cewa waɗannan surori guda biyu wanda kuka ji karatunsu a yanzu daga bakin ɗan uwa wala abdurrahman ana kiran su al-mu'awwidhatan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo su da wannan suna saboda kuma sahabbai da dama sun kirawo su da wannan suna al-mu'awwidhatani da muka ce kuma wasu daga cikin malamai kamar al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa cewa ana kiran su al-mushaqqiqataini kamar yanda ibnu atiya a cikin littafinsa al-muharrarul wajiz fi tafsiri kitabillahi al-aziz ya kirawo ta da suna al-mu'awwidhatu saniya ay suratul mu'awwidhatu saniya wannan sura suratul nas ta shahara da wannan suna a cikin littattafai waɗanda suke na masahib na alkur'ani da kuma littattafan tafsiri duk da cewa imamul bukhari a cikin littafinsa aljami'us sahih ya kirawo ta ya sa mata suna suratu qul a'udhu bi rabbin nas suratu qul a'udhu bi rabbin nas at-tirmidhi kuma a cikin littafin sa al-jami' ya kirawo ta da suna al-mu'awwizatayn abinda take karantarwa ko mu ce ayoyinta shida ne ayoyinta shida ne wanda kuma wannan shine kusan ittifaki duk da cewa Asyuti a cikin littafinsa al-Itqan ya kawo maganar cewa wasu sun ce ayoyinta bakwai ne amma bai jingina maganar zuwa ga masu lissafin ayoyin alkur'ani ba kuma idan ka dubi zubin ayoyin baya da za a yi kace su ayoyinta ayoyinta bakwai ne sauraka ayoyinta shida ne abinda wannan sura take karantarwa shine abinda suratu suratul falak take karantarwa shine neman tsari da Allah subhanahu wata'ala daga dukkan abinda yake sharri ne sai dai bambancin bambancin ta da suratul falak suratul falak tana magana akan sharrin da wani zai haifar ma wani wato sharrin da wani ne zai haifar maka ba kai ne zaka haifarwa da kanka ba kamar sharrin asada kamar sharrin mai sihiri wanda wani sharri ne daga wani zuwa wani sabanin suratul suratul nas ita kuma tana magana akan sharrin da yake fitowa daga shi dan adam din kansa bayan shedan yayi masa waswasi ko wani ne cikin mutane ya masa waswasi tauraka daga shi karan kansa sharrin yake fitawa wancan kuma daga daga waje ne sharrin yake samunsa wannan kuma daga ciki ne shine bambancin su abinda zai faru ga ɗan adam na sharri wanda suratul falak ta yi bayani ba za a yi wa mutum hisabi a kansa ba domin ba shi ya yi abin ba yi masa aka yi da haka wanda aka yi wa hasada ko aka yi wa sihiri ba za a ce shi karan kansa mai laifi ba ne sai dai shi wanda ya sihirin ko ya hasadar saɓanin abinda suratul nas ta ƙunsa idan mutum shaidan ya yi masa wasuwasi ya je aikata laifi to za a kama shi da wannan laifin da ya aikata ba za a ce ai ba shi da laifi ba tun da shaidan ne masa wasuwasi a'a ai bai masa wasuwasi ba bai aikata aikin ba sai da ya gamsu ya yarda da wannan wasuwasi da a ce bai bada haɗin kai ba ko ya nemi kariya daga ubangiji to wannan wasuwasin ba zai tasiri a kansa ba shi yasa sai ai masa hisabi akan wannan sauraka wannan shine bambancin su amma dukkanin su sun kunshi isti'aza ne neman tsari ne da Allah ta'ala daga wani sharri da yakan iya samu mutum Allah ta'ala ce kula a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abin bautan mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasin nan mai yawan buya alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane min aljinnati wan nas dan daga daga aljanu da mutane Allah ta'ala ya buɗe wannan sura da kalmar kul wadda take nuna umarni Allah ta'ala ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma umarnin yana da alaƙa da dukkan al'ummarsa umarni ne ga annabi sallallahu alaihi sallama shi ne farkon wanda ya fara ɗabbaka umarnin sannan kuma ya koyar da al'ummarsa su ma suka ci gaba da ɗabbaka wannan umarnin kuma mun yi magana akan hikimar barin kalmar kul duk da cewa umarni ne in an baka umarni ka zo zartar da umarnin nan ba sai ka kuma maimaita kalmar umarnin ba to amma a nan kalmar umarnin ta sake maimaituwa mun faɗi hikimar da ta sa haka wato dan a fahimci cewa alkur'ani daga, daga allah ta'ala yake ba shirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bane ba maganarsa bace ba shi yake tsarawa ba yadda aka gaya masa haka yake faɗa saboda haka yadda aka ce da shi kul haka shi ma ya ce kul shi yasa a hadisin almiswara ibn mikhrama almiswar ibn makhrama da muka faɗa na cikin sahih bukhari da aka tambaye shi ubay ibn ka'ab da aka tambaye shi game da wannan yake cewa mu ma mun tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da faɗar qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu bi rabbin nas yace qila li fa qultu haka aka ce mun haka na faɗa saboda wannan dai tabbatar da cewa ba shine ya kirkira alqur'ani ba قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس رب الناس ملك الناس إله الناس وانا شيني وانا أكي نيمان سرن أوجنسا shine ake neman sa da ya bada mafaka ya bada ya bada tsari daga abin da yake sharri ne an sifanta shi da sihohi guda uku rabbin nas malikin nas ilahin nas rabbin nasi ubangijin mutane malikin nasi mamallakin mutane ilahin nasi abun bautar mutane waɗannan idafofi ne guda uku waɗanda aka yi don a fito da sifar shi wanda ake neman ya ba da mafaka ɗin ya ba da tsari ɗin a kafin mu ci gaba zan ƙara tunatar da mu batun asusun sautul haq wanda kamar yadda muka ce a wannan ita ce juma'ar da za mu cika shi wannan tafsiri kuma akwai buƙatar a samu abin da za a ci gaba da aiki da shi ko da azumi ne mun faɗi cewa a wannan juma'a za mu sanar don haka na san masu neman taimako za su ci gaba da neman taimako ma'anar waɗannan idafa guda uku rabbin nas ubangijin mutane abinda ake nufi da arrabu ana nufin mahalicci wanda ya halicci halittu ya zama mai kula da su ya ba su ci da sha bayan ya ba su rai ya busa musu rai ya ba su ci da sha da bukatunsu da suke da shi a wajensu a wajensa sannan kuma ya kare su daga dukkan abin da zai zama cutarwa ne gare su ya nusar da su ga abin da yake maslaha gare su wannan shine ma'anar rububiyya rububiyya tana nufin alkhalq wa tarbiya tana nufin halitta da tarbiya da ciyarwa da shayarwa da kula da bukatun mutum sauraka in aka ce Allah ta'ala ar-rabbu ne ana nufin shine mahalicci mai kula da halittun da yayi kuma ta hanyar ba su ci da sha da duk abin da za su bukata a rayuwarsu da tsare su daga duk abin da zai cutar da su shine ma'anar rabbun nas ilahin malikin nas shine wanda yake mulki wanda komai yake a hannunsa shi yake gudanar da komai duk abin da yake gudana a cikin halittunsa to da da yaddarsa ne shi yake da as-sultanu tam cikakken cikakken iko shi yake da ikon ya kashe shi yake da ikon ya raya shine mai bada ci da sha duk abin da yake zuwa ya komo ubangiji ta'ala shine wanda yake yin sa wannan shine ma'anar malikin nas komai na mutane a hannunsa yake shine wanda yake almutasarrif shine sahibus sultani tam sannan ma'anar ilahin nas wanda yake abun bautar mutane wato wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya to waɗannan sifofi guda uku za mu ga cewa sifa ta farko ta lizimci ta biyu ta biyu ta lizimci ta farko sannan kuma dukkan sun lizimci na sifa ta uku wanda duk yake rabbun nas wanda ya halicci mutane babu shakka shi ne mamallakinsu tunda shi ya halicce su shi ya yi su daga babu kaga shi zai zama kuma shi ne mai mulkinsu ba zai yiwu ya yi su ba kuma wani ya zama shi ne mai su dole shi zai zama kaga sifar farko ita ke haifar sifa ta biyu ke rabbun nasi ita za ta haifar da malikin nas ko da ba a faɗi malikin nas ba aka faɗi rabbin nas dole za ka hararo cewa to tun da shi ya yi su shi yake ba su ci da sha shi yake ba su bukatunsu to shi ne mai su to sannan idan shi ne mai su shi ne mai mulkinsu su bayansa ne halittarsa ne ƙarƙashin ikonsa suke kaga ashe shi kaɗai ya kamata su bautawa to kaga ilahin nas za a fahimce ta daga waɗancan sifofi guda biyu tunda duk wanda ya zama ka yarda da rububiyarsa to ya wajaba ya wajaba akan ka yarda da uluhiyarsa ita uluhiyya a khassu min rububiyya rububiyya wannan kowa ma zai yarda da ita hatta mushrikan farko duk sun yarda da ubangiji ta'ala shi yayi su shi ya halicce su shi yake ciyar da su ya shayar da su wannan duk ba sa ba sa ja da wannan saboda ka ta fuskar rububiyya wannan dukkan halittu suna jin wannan hatta waɗanda hatta waɗanda wato suke ja da da uluhiyyar ubangiji wannan suke ja da cewa Allah ta'ala shi ya cancanta abauta masa sun yarda da rububiyar illa iyaka kawai ba za su fito su faɗa ba fir'auna lokacin da yake cewa ana rabbukumul a'la ya yadda a zuciyarsa cewa ubangiji shine abun bauta shine yayi halittar sama da ƙasa laqad alimta kamar kalashi laqad alimta ma anzala haula'i
وقال فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا نعم yau muna buƙatar mu je da ku sautin dan uwa Malam Abdulrahman saboda haka idan ayoyi suka zo zan sakan masa linzamin da ya suka yadda yake so eh. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا yake cewa haƙiƙa laƙad alimta ka sani ma an zala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard annabi musa yake gaya wa fir'auna ka sani ba wani ne ya saukar da wannan ba illa rabbus samawati wal ard face ubangijin sammai da ƙasa basa'ir kuma hujjoji ne waɗanda suke ɓaro-ɓaro wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura ina dai tsammanin kai fir'aunu dai mawukaci ne baka da hankali saboda haka hatta fir'auna ya yadda da shi da 'yan fadarsa gaba ɗaya da 'yan kanzaginsa da wanda suke ziga shi sun na jin a ransu cewa abinda adam musa ya zo da shi gaskiya ne illa iyaka ba za su miƙa wuya ba waje hadu biha وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما و- ظلما وعلوا.
وعلوا wa uluwa zulman wa uluwa ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum wajahadu biha sun yi jayayya da hujjojin da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da ita wastaiqanatha anfusuhum amma a ransu suna da yaqinin cewa haka ne zulman wa uluwa ba dan kuma saboda zalunci da kuma nuna girman kai Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba ka ga yaya ƙarshen masu barna ke kasancewa saboda ka waɗannan idafat guda uku duk sun zo wanda sashinsu yana tabbatar da sashi kuma za ku ga cewa ubangiji ta'ala bisa hikimarsa yadda ya rattaba siffo- siffofin aka fara da rububiya wacce ita ce a'am sannan kuma malik yawmiddin wanda shine abinda rububiyya take haifarwa inda an ce Allah shine m- m- mahalicci shine wanda yake ciyar da dan adam ya shayar da shi ya bashi bukatarsa kaga shine mamallakin sa to in kuma har haka an yarda da wannan to shi ya cancanta a bauta masa sai ya zama ilahiya ta zo ƙarshe ilahin nas shine abun bautar mutane za mu ga Allah ta'ala ya yi ta karrar kalmar annas annas annas tare da cewa ko da an kawo damiri za ka ga a damirin zai fito da ma'anar qul a'udhu bi rabbin nasi malikihim ilahihim amma sai aka yi ta maimaita kalmar annas annas annas ba don komai ba domin ubangiji ta'ala ya ƙara fitowa da mutane da anan yanzu da su ake magana su fa- su fahimci irin yadda Allah ta'ala yake da wato uh, iko a kansu sannan yake da mu- wato sultan a kansu sannan kuma shine abin bautarsu sauraka ake ta maimaita sunayensu don su fahimci cewa su ake magana da su akan a- da wa- da waɗannan ayoyin sannan kuma ubangiji ta'ala ya buɗe surar da da ambatan waɗannan sifofi nashi guda guda uku rububiyarsa ah, sannan ah, mulukiyarsa sannan kuma ah, uluhiyarsa ba don kuma ba saboda abin da zai faɗa a gaba na maganar waswa wato mu- al- allazi waswisu fi sudurin nas alwaswasil khannas da shi da waɗanda suke cikin ƙungiyarsa mutane ne ko aljanu ne suna ta ƙoƙarin su ga sun raba alaƙar mutane da ubangijinsu su raba alaƙar mutane da mamallakinsu su raba alaƙar mutane da abin bautarsu da haka ƙoƙarin su kullum ya za su yi ta hanyar wasuwasi su raba mutane da wanda shi ne yake da waɗannan sifofi guda uku sannan za mu ga sifofin babu babu ma kowa wul atsafi tsakaninsu ba a ce kula uzu bi rabbin nasi wa malikin nasi wa ilahin nasi babu ma don al'aqfu yakan ba da wata ma'ana ta mugayara duk da ba ko da yaushe yakta zil mugayara ba amma wani lokaci yakan ba da wannan ma'anar to dan ma kada a ɗauka ko rabbun nasi daban malikun nasi daban ilahun nasi daban sai aka ma cire wa din dan kada ma wani ya kawo wata mummunar fahimta ya dora a gurin kamar yadda wasu suke kokarin su ce alqur'ani ma akwai trinity saboda gashi nan an ce bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi kaga uku kenan to amma inda ya kula ba a ƙara wasu wawwawwawwan da su nuna cewa abu uku ne abu ɗaya ne sifofi ne kawai dai an yi an goya aya ɗaya kan ɗaya ne kawai shine ya bada sifofin ubangiji waɗanda kuma waɗannan sifofi guda uku kamar yadda ibn qayyim yake faɗa dukkaninsu idan aka tsaya aka yi tadabburi a kansu za su ba da ma'anonin sunayen allah gaba ɗaya al-asma'ullahi al-husna nan gaba daya za a iya hararo ma'anoninsu daga karkashin waɗannan sifofi guda uku sannan ubangiji ta'ala ya ce min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi sannan kuma mai buya alwaswas kalmar waswas sifa ce a bisa kauli wanda yake rajihi da akwai wanda suke cewa masdar ne amma magana rajiha shine sifa ce sifa ce tana nufin almuwaswis kuma a larabce duk sanda suka so ma'ana ta zama tana kunshe da tikirari to sukan karrara harufanta kaga kamar waswasa za ga wawan da sinin ne suka maimaitu sai suka ba da kalmar waswasa saboda a cikin ma'anar waswasi akwai tikirari wato abu ne za a yi ta wato saƙa ma shi a zuciya ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba tun kana ƙin abin haka zo ka karɓe shi sauraka kaga a cikin kalmar waswas lafazinta yana kunshe da ma'anarta kamar yadda suke cewa zilzal kaga kalmar zilzal kalmar zayun ce da lamun aka maimaita ta kuma zilzal kaga wani abu ne wanda yake faruwa haraka ce mutatabi'a haraka ce mai motsi ne mai bibiyar juna saboda haka sai ya bada wani abun da za a kira shi zilzal kamar yadda Allah yake cewa fakubkibu fi فركبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون kaga Allah ce fakubkibu kai da kaji kubkibu ka san cewa ba ba ba ba, ba abu bane wanda yake cikin za- sauki wato za a kikkifar da su za a kikkifar da su to ko ba haushe in ya so karfafa abu yakan maimaita yakan yak- yakan maimaita kalma ya- don ya ƙara bata ma'anar cewa abin ya ya abin nan kace ya mammare shi maimakon kace ya mare shi kawai to da kaji ya mamma to ka san cewa abin ba ba sau ɗaya kai ba to har kalmar waswas zai nuna maka cewa wani abu ne wanda yake yin sa yana maimaita shi ta kuma alwaswas yana nufin as-sautul khafi ko al-harakatul khafiya wani motsi a ɓoye saboda shi mai wasuwasi ba bayyana kansa yake ba yana yin shi ne a ɓoye ta yadda mutum ma ba zai faɗaku ba ba zai gane cewa wannan wasuwasi ba ne ake masa amma abin zai rika zirara yana shiga zuciyarsa shi yasa aka kira shi alwaswas daga waswasatul huli larabawa suna kiran wato kadawar dan kunne dan kunne da yake kunnen mace in yana kadawa sukan kira shi waswasa to kaga wannan kadawar mace ba ta ji shi ba ba ta ji har ne ko ta je abu yana ta damun ta yana ta rawa to daga nan suka samo kalmar waswas din aka kakabawa duk wani wanda zai sadada a cikin wani yanayi a boye ya saka ma mutum wani abu a cikin zuciyarsa aka ce alwaswas ana nufin almuwaswis alkhannas wanda yake buya daga kalmar khanasa khanasa shine ya boye kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fala uqsimu
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
yawwa fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da taurari masu fitowa su- masu bayyana su buya allati ta- ta- tabdu wa takhtafi kamar yadda qatada yake cewa hiya an-nujum allati tabdu bil layli wa takhnusu bin nahar fatakhtafi fala tura ta fito da daddare da rana kuma a neme ta a rasa ta ɓace su ne alhunnas ɗin wanda suke fitowa su fito da daddare a gansu da rana kuma a neme su a rasa kamar yadda sayyidina ali yake cewa hiyar kawakib allati takhnusu jihatal mashriq wanda take fitowa ta ɓoye ta yi wajen gabas su ɓuya su ne alkawakibus sayyara as-sab'a wasu taurari guda bakwai waɗanda suke yawo a sararin samaniya to daga nan aka samo kalmar alkhunnas akwai hadisi a cikin sayar bukhari hadisin abu huraira wanda yake cewa bainama ana fi ba'd turuqin madina فرأيت النبي وأنا جنب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست حديثنا cikin sahih bukhari da musnad al-imam ahmad da sunan abi daud yake cewa ina tafiya a cikin madina na fito ina tafiya a cikin han- ɗaya da- wata hanya daga cikin hanyoyin madina sai na hango annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin ina da janaba fan khanastu sai na noke sai na ɓoye kaga sai amfani da kalmar fan khanastu to wannan sifa ce ta biyu ta alwaswas wanda yake mai sanya waswasi kuma yana ɓoyewa da wannan ita ce ɗabi'a ta shaidan wanda yake waswasi ga mutum yakan kai farmaki ga mutum da zarar mutum ya nemi tsarin Allah sai kuma ya fita a guje shi yasa za mu ga sifar waswas sifa ce da take nuna tikirari hakanan sifar khannas sifa ce ta mubalaga ba a ce alkhanisu ba alkhanisu mai buya alkhannas mai yawan buyewa kaga kenan yana yawan kai farmaki ga zuciyar bawa lokacin da ya gafala gabarin ambatan Allah yana saƙa masa ƙulle-ƙulle a zuciyarsa da saƙe-saƙe daban-daban yayin da zai ambaci sunan Allah ya faɗa ku shi kuma zai fita a guje in ya fita a guje ya gudu da zarar ya ƙara shagala to zai dawo wato yana da naci wajen dawowa duk sanda kuma aka ambaci Allah to zai gudu saboda ka alwaswas ne kuma alkhannas ne zai rika kawo farmaki ya zo ya yi wato ya danne zuciyar bawa yayin da bawa ya ambaci sunan Allah to shikenan sai ya fita kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina taqaw innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru tadhakkaru fa idza hum mubsirun وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ubangiji yace innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru waɗanda suke masu tsoron Allah masu takawa duk lokacin da mai kai kawo na shaydan shaydanu ta'ifun yana kai kawo yana ta zagaye yana ta dawafi a daidai zuciyar dan adam ya je ya dawo ya je ya dawo duk sanda ya samu ya kai musu farmaki sai su tuna Allah da sun ambaci Allah kuma sai su dawo suna ganin komai dalla-dalla shi kuma shaidan sai ya ba da baya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa shaidan yakan matso kusa da bawa ya zama dab da shi yayin da za a kirawo sallah zai ba da baya ya tabbata a cikin sahihain hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna shaitana idha nudiya lis-salati adbara wa lahu durat thumma idha qudiya aqbala wa idha thuwiba lis-salati adbara wa idha qudiya aqbala hatta yuwaswisa في قلب الشيطان يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما كان لا يذكره حتى لا يدري كم كم صلى أثلاثا أم أربعة wato shaidan duk sanda aka kira sallah da ya ji kiran sallah zai fita a guje yana tarihi yayin da aka gama kiran sallah zai kuma dawowa yayin da aka tada ikama da an fara tada ikama zai fita a guje yayin da aka gama tada ikama zai dawo sai ya ci gaba da yi wa ɗan adam wasi a zuciyarsa yana sa masa sake-sake a ransa har ɗan adam ya zo yana tuna masa abubuwan da dama ba zai ma iya tuna su ba don ya shiga sallah ba sai ya rika tunatar da shi tuna kaza tuna kaza tuna kaza har mutum ya manta ma sallah raka'a nawa yayi raka'a uku yayi ko raka'a hudu yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya sa in ya sa mutum wannan waswasin to sai ya sajdatu sawi sai ya sajidati sawi da ƙarshe domin ta zama targhimar lishaitan sauraka zai gina akan mafi karanci a nan sai kuma ya sajidati sawi ya yi sujada ba'adi to kaga yadda shaidan yake matsowa mutum yayin da ya ji cewa baya cikin ambatan Allah da zarar ya ambaci Allah kuma zai ba da baya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa shaidan Allah ta'ala ya ba shi ikon ya rika gudana a cikin jikin ɗan adam kamar yadda jini yake gudu a cikin jijiyoyin dan adam haka shaidan shi ma zai iya gudu domin halitta ce latifa ba halitta ce da take jiki ba kamar iska din da kake gani haka take saboda haka halitta shaidan zai iya shiga jikin mutum har ya bi jininsa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da zuhuri ya ruwaito shi daga ali ibn al-husayn shi kuma daga safiya bintu huyay ke cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya itikafi sai ta kawo masa ziyara ta yi dare sai ta tashi za ta koma gidanta lokacin tana gidan usama ibn zaid sai ta tashi za ta tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya raka ta suna tsaye sai ga wasu mutane biyu sun fito daga cikin mutanen al'ansar mutanen madina suka gano annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin shi fa asra'a sai suka ƙara sauri sai annabi ya ce da su ala rislikuma innaha safiyatu bintu huyay ku dakata ku dakata safiya ce yar huyay suka ce ya rasulullahi ana subhanallahi ya rasulullah tsarki ya tabbata ga Allah wato ya za a yi ma mu mu maka wani zato ya manzo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a inna shaytana yajri min al-insani majra dam shaydan yana gudu yana gudana a jikin dan adam magudanar magudanar jini fa khashitu an yuqi'a fi anfusikuma shay'an a wata ruwaya su'an sai naji tsoron kada ya je saka muku wani abu mummuna a cikin zuciyarku saboda haka ya halar da ya halakar da ku kaga wannan ya nuna cewa shaydan yana gudu a jikin dan adam shaitanul jinni yana gudana a jikin dan adam yadda yadda jini yake gudana a cikin jijiyoyinsa to shi yasa Allah ta'ala ya umarce mu mu nemi tsari daga sharrinsa sai ba a ce mu nemi tsari daga waswasinsa ba sai aka ce min sharril waswas daga sharrinsa shi mai waswasin li ya umma sharrahu kullahu dai zama duk wani sharrin shaidan ya shiga ciki saboda dukkan wani abin da za ka gani na ta'asa to daga sharrin shaidan din ne wanda shi kuma wasuwasi shi ne mafi girman sharrinsa wanda shi ne farkon sharrin da shaidan ya yi wajen halaka ɗan adam shi ne saɓan Allah ko hanya ta, shaidan ta farko makami na shaidan na farko da ya fara amfani da shi wajen halaka ɗan adam lokacin da ya yi wa adam alaihi salam وسواس فوسوس لهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنههما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
Allah ta'ala ce fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuri anhuma min sawatihima shaytan yayi musu waswasi dan ya fut- ya bayyana abinda Allah ta'ala ya rufe musu na al'aurarsu wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wannan duk a cikin waswasi ba fitowa yayi ga daga a matsayinsa na na shaytan ba ai annabi annabi Adam ya ga irin yadda shaidan ya ja daga cewa ba zai masa sujjada ba da abin da ya ga ya faɗa a gaban ubangiji cewa sai ya halaka annabi adam ya halaka zuriyarsa saboda haka ba zai yi ya fito ga daga ba ba zai fito ga daga a matsayinsa na shaidan ya ce zai yi wa annabi adam da matarsa hawa'u nasiha su karɓa ba saboda haka wa ƙala mana hakuma wannan ƙaulun nafs ne a zuciyarsu ya ɗarsa musu mana hakuma rabu kuma an hadhihi shajara illa an takuna malakai ne au takuna min alkhalidin ba komai ya sa ubangijinku ya hana ku ci wannan itaciyar ba sai dan kada ku zama mala'iku biyu ko ku zamo cikin masu dawwama fa qasamahuma wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin ya musu rantsuwa da Allah cewa shi mai nasiha ne fadallahuma bi ghurur da wannan ne da wannan ne ya ja su zuwa ga ruduwa har suka ci wannan itaciya kaga wannan shine kaidin shedan na farko wanda da shi- da wannan makamin ya fara amfani wajen ya ga cewa ya halakar da annabi adam alaihi salam kuma haka ya ci gaba wajen halakar da zurriyarsa kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana wa izzayyana Wa- lahum ash- wa izzayyana lahum ash-shaytanu a'malahum وإذ زين لهما الشيطان وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال نكص على عقبيه فقال إني بريء منه.
وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
to haka ya ci gaba da yi wa ɗan adam wato shigo-shigo ba zurfi wanda da shi ya fara ta hanyar wasuwasi wa izza yana lahum shaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum lokacin da shaitan ya rika kawatawa quraisha da suka fito yakar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yakin uhud ya rika kawata musu cewa la ghaliba lakum al-yawma min an-nas yau ba wanda ya isa ya fi karfin ku saboda haka ku fita ku yaƙe su ku za ku yi sarawa inni jarul lakum ina tare da ku ina liƙe jikinku ba zan kyale ku ba falamma tara'at alfi'atan nakasa ala aqibai lokacin da ungiyoyi biyu suka hadu na musulmi da na kafiran quraishawa nakasa ala aqibai sai juya da ku wa qala inni bari'un minkum ci ni fa ba ni ba ku ya riga ya musu shigo shigo ba zulfi inni ara ma la taraw ni fa ina ga abin da ba ku gani dan ya ga mala'iku inni akhafu Allah ni tsoron Allah ma nake kaji shaydan da yake tsoron Allah wallahu shadidul iqab to haka shaydan yake yi wa dan adam kamar yadda ubangiji ta'ala ya la'ance shi qala la'anahu Allah wa qala la'attakhizanna min ibadika لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم.
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم.
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce la'anahu Allah Allah ya tsine wa shedan wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa shedan yayi rantsuwa ya ce lalle sai na yagi rabona a jikin bayinka wato yake ga wa Allah la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udhillannahum kuma lalle tabbas sai na batar da su wala umanniyannahum sai na sa musu gurace-gurace wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhan al'an'am sai na kuma umarce su sun rin- sun rika wato tsatsa ga kunnuwan dabbobi suna cewa waɗannan dabbobi ba za a taba su ba na gumaka ne wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma lalle tabbaci hakika sai na umarce su rika canza halittar Allah sun rika katsa gemun su mace na rage gira wala duk aikin duk aikin shedan ne wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah sai na umarce su canza halittar saboda haka shedan ya ci wannan alwashi cewa sai yayi wa man yattakhidhu ash-shaytanu waliyan min dunillah Allah ce duk wanda ya riki shaydan wani masoyi ba Allah ba faqad khasira khusrana mubina wanda yayi hasara hasara wacce ke mabayyaniya saboda haka shedan ya ci wannan guri don haka zai shigo wa dan adam ta hanyar wasuwasi har dan adam ya karbi wannan abun sai ya suranta masa abin da yake so ya suranta masa ya kawata masa shi ya gan shi yayi kyau kwarai da gaske ya ji yana son shi ya sa masa sha'awarsa ya kuma tsoratar da shi daga kishiyar wannan abun kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaytan kullun talauci yake tsoratar da ku yake muku yake wato muku alkawari da shi wanda yake da dukiya kullun shaytan nuna masa yake yi idan ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah ba zai iya talaucewa sai haka ya ci gaba da kankame dukiyarsa ta hanyar neman kuɗi kuma zai nuna masa fa in bai nemi kuɗi ido rafa ba to fa zai zauna cikin talauci saboda haka zai nemi kuɗi ta kowace hanya ta yaki halal yaki haram shine ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha zai rika umarta ku da fasha sabanin ubangiji yana umarta ku da falala da, da, da gafara daga wajensa to haka shaidan zai yi ta fitowa dan adam hanyoyin da dan adam shaidan zai fitowa da dan adam suna da yawa ta hanyoyi daban-daban in ya fito ta nan ya ga dan adam zai ga, zai gane sai ya saki hanya haka yayi alƙawari qala fa bima abwaitani la قال aqudanna فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim yace to ya ubangiji tunda har ka batar da ni sai na zaune musu hanyar kama daidaiciya wato duk hanyar da za su tafi wacce ke hanyar da za su bi wacce take madaidaiciya ce a miƙe tutar sai na je na tattare ta na sa tsoro na sa ab- ab- ababen ki a hanyar shine la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim sannan sai na zo musu ta gaban su wa an aymanihim wa an sha- min bayni aydihim wa min khalfihim na zo musu ta gaba ko ta baya wa an aymanihim wa an shama'ilihim na zo musu ta dama ta hagu wala tajidu aktharahum shakirin kuma zaka taba samun yawayawancin su masu gode maka ba mu duba babu wata jiha sai da ya faɗe ta in banda jihatul fawq da jihatu taht ƙasa da sama bai faɗa ba bai ce fauqihim bai tahtihim ba amma ce min baini aidihim wa min khalfi wa an aymanihim wa an shima'i wa an shama'ilihim saboda jihatul fawq wa jihatul taht wa na jihatul khasf ne ubangiji ta'ala yana aiko da azabarsa ko ta ƙasa ko ta sama to yana tsoron kada a aiko da azaba ta ritsa da shi ubangiji ta'ala yana cewa qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كذلك نفصل انظر كيف نصدف الآيات لعلهم يفقهون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم Allah ce yana da iko ya aiko muku azaba ta sama ko ta ƙasa to shi yasa shedan sai bai faɗi sama da ƙasa ba sai ya gama faɗar duk inda zai faɗa amma bai ce sama ko ƙasa ba saboda haka kaga ashe ba ta inda shedan ba zai bullo wa mutum ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahihain hadisin a urwa an an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya'ti shaytanu ahadakum فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي annabi ya ce shaidan zai zo wa ɗayanku ya rika saƙa masa waye ya kaza waye ya kaza waye ya kaza har ya kai ga ce masa waye ya halicci Allah to da zarar mutum ya ji wannan to ya watsar da wannan tunanin ya nemi tsarin Allah ya san cewa daga shaidan ne hadisi ya tabbata cikin sahihai ne sahabbai sun zo hadisin ibnu mas'ud hadisin abdullahi ibnu mas'ud da ibnu abbas sahabbai sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce ya rasulullahi inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma an yakhirra min as-sama'i ahabbu ilayhi min an yatakallama bih dayan mu yakan zo wani lokaci ya rika jin wani abu a ransa wani abu na kafirci yana wato ana saka masa a zuciyarsa abin nan da ya faɗe shi da baki to gare ya wato rubto daga sama gare ya subuto daga sama da ka ya mutu ya fi masa sauki sama da ya faɗi wannan abin saboda girman kafircin da yake kunshe da shi sahabbai ne suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana galibi zaka samu mutane suna bugo waya suna tambaya wani sai ce yana jin a zuciyarsa wani abu na kafirci yana ta sassaƙa masa a ransa shi abin yana damunsa to sahabbai ma sun zo sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ma an la an yakhirra min as-sama ahabbu ilayhi min an yatakallama bihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila al-waswasa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsayar da da kaidinsa akan waswasi kawai wato bai ma bai iya samun nasara har kuka furta abun ba ballantana ku kudirce abun a ranku kaidin ya tsaya a iya wasu wasuwasi a wata ruwa a cikin sayo muslim ruwayar abdullahi dan abbas ce wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nakan ji wani abu a raina wanda ba na iya faɗar sa gara in faɗo daga sama in mutu da in faɗi wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa nasu cewa wasu mutane sun zo sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce awajattumu kun ji haka a ranku qalu na'am qala dhaka sarihul iman ce wannan imani ne saboda mai saboda shedan asali baya zuwa ya kai hari sai inda ya san cewa akwai abin da zai sata in ba imanin mai zai kai hari ai kaga ba zai kai hari ba gurin wanda yake wani kafiri tantirin arni to me zai sata a gurinsa shi wannan ya zama ɗaya daga cikin ma'aikatansa sai dai tura shi aiki amma shi wannan ba maganar ya je ya saci me in kaga barawo yana kai farmaki guri to akwai abin da zai sata shi yasa annabi ya ce zaka sarihul iman wannan tsantsan imani ne a zuciyarku shi yasa shaidan yake kai farmaki shi yasa ubangiji ya wasif ya bashi sifa ta uku a cikin wannan sura ya ce allazi waswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane saboda abin da yake cikin kirji shine zuciya fa innaha la ta'mal absar
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور to kaga me a cikin zukata amma cikin kiraza ita ce zuciya zuciya kuma ita ce wato kana iya cewa markazu tahakkum wato abin nan panel control control panel na na dan adam daga nan ne ake gudanar da komai na, na, na jikin ɗan adam dukkan wasu wani umarni daga wannan zuciya yake fita saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin nu'man ibn bashir ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru duka jiki ya gyaru in ta lalace duk jiki ya lalace annabi ce zuciya to kaga wannan shine agla ma fil insan mafi tsadar abin da jikin ɗan adam ya kunsa ita ce zuciya to can shaidan yake kai farmakinsa can yake kai hare-harensa domin iya ci nasara a nan to sauran abubuwa duk za su zama da sauki da zarar ya rushe ya rushe aƙida to kuma babu abin da kuma zai gagare shi ya rushe komai ma ya rushe da zarar ya rushe aƙida ya rushe foundation aƙida kuma a zuciya take to shi yasa Allah sai sifanta shi da cewa allazi waswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi kaga sai aka faɗe shi da sigar mudari'i yi waswisu don a nuna maka cewa ba sau ɗaya zai yi ba ba sau biyu zai yi ba zai riƙa yi yana maimaitawa sauraka kaga kai ɗan adam kullum cikin rigima da fafutuka da artabu kake da shedan babu wani lokaci da zaka ji cewa kai ka gama da shedan shikenan kai ka fi karfinsa ka fahimci cewa shi ba zai kyale ka ba don haka kai ma kakka kyale shi domin shedan idan ya yi nasara ya samu wanda ya samu to zai zama ya samu ɗaya daga cikin sojojin da zai am- ai- aika da su su ma su ci gaba da yi masa aiki in har yayi nasara ce allazi wasu fi sudurin nas ce minal jinnati wan nas wannan minal jinnati wan nas tafsili ne na allazi waswisu alwaswas alkhannas din alwaswas alkhannas akwai shi a cikin aljannu akwai shi kuma a cikin mutane wato ana samun sa a cikin aljannu ana samun sa a cikin mutane kamar yadda ubangiji ta'ala yake gaya mana
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
ubangiji yake cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin haka muka sanya ma kowane wa- annabi muka sanya masa abokin gaba shayatin al-insi wal jin shaydanu na mutane da aljanu ana aka gabatar da mutane akan aljanu saboda waɗanda suka fi bayyana gabarsu ga annabawa da waɗanda suke tare da annaba su ne mutane gabarsu ta fi fitowa fili shi yasa sai aka gabatar da su amma a nan da yi ake maganar wasuwasi sai aka ce minal jinnati aka gabatar da aljanu sannan aka gabatar da mutane saboda wasuwasi aljani ya fi yin wasuwasi don sheke wasuwasi zuwa zuciya shi dan adam wasuwasin sai dai ma a kunne sai dai ya rada maka sai dai ya faɗa maka ya ce yi kaza ko kakka yi kaza amma ba a iya shiga har zuciya wannan sai shaidan shaidan shai- shai- shaitanul shaitanul jin shi yake da wannan to saboda maganar wasuwasi ake yi anan sai aka gabatar da aljanun can kuma da yake adawa ta annabawa ake bayyanawa wanda suka fi bayyana ta aka fi ganin ta baro-baro tattare da su sune mutane shi yasa aka fara aka gabatar da su anan aka ce shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli gurura saboda haka shaydan ana samun sa cikin mutane ana samun sa cikin aljanu wani lokaci ma idan shaidanin mutane ya rika to sai ya zama ne shaidanin aljani ma sai da yabi bayansa wurinsa zai zo yana kwaikwayo maimakon shi ya kwaikwaya daga wajen shaidan sai dai shi shaidan ya zo ya kwaikwaya daga saboda ya rika kuma ya ma san abin da ogansa bai sani ba to wannan shi ita ce ah, tafsirin suratun nas duk da cewa mun takaita akwai abubuwan da ya kamata mu faɗa to amma saboda jawabi na rufewa da za mu yi dole mu takaita tafsirin a nan wasu bayanan watakila sa fito a nan gaba a tafsirin wasu ayoyi masu kama da wannan da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe mana kamar yadda kuka sani wannan majalisi da wannan tafsiri asali wanda ya fara yinsa shine dan uwanmu marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya gafarta masa ya kai masa ladansa har makuncinsa ya sa masa shi a mizanin sara na gobe kiyama a wannan ah, masallaci na Uthman bin Affan gabanin ya tafi jami'a yana tafsiri a Trayem yana tafsiri a Beirut Road bayan ya dawo daga jami'a an gina wannan masallaci a 1994 ya fara wannan tafsiri a wannan masallaci wanda kuma ya ci gaba da yi har ya zo ƙarshen suratul zariyat wanda ya yi tafsirinsa na ƙarshe cikin wannan sura ta suratul zariyat a ranar bakwai ga watan hudu shekara ta 2007 shine tafsirin da ya yi na ƙarshe a suratul zariyat wanda Allah ta'ala ya karɓi ransa muna fatan Allah ta'ala ya rubuta shi cikin shaha- shuhada ya karɓe shi cikin shuhada ya tashe shi cikin shuhada ya ba shi lada irin na shuhada abinda ya bari na ayyukan alkhairi Allah ta'ala ya sa masa su a cikin mizaninsa Allah ta'ala ya alkinta bayansa sannan muka ci gaba da wannan tafsiri ah, kamar yadda aka saba a ranar juma'a sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da bakwai daga farkon suratul dur wanda shine yau allah ta'ala ya rubuta mana cewa za mu kammala shi a wannan rana ta juma'a a bakwai ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1434 da kuma ya zo daidai da sha biyu a sha bakwai ga watan mai shekara ta 2013 muna fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ta- ya mana tarayya mu duka a cikin ladansa abinda kuma muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya ganar da mu Allah ta'ala ya yafe mana wannan majalisi kamar da kuka sani an assasa shi ne akan karantarwa da ilmantarwa karantarwa da ilmantarwa da majalisai da ake yi daban-daban wanda malamai daban-daban suke yi kuma zuwa ƙarshe wannan ba yana nuna cewa an gama tafsiri ba insha Allah kuma za a sha ruwa a dawo aiki karatuttuka ana nan ana yi sauran karatuttukan mu ma da muke yi insha Allah su ma za su dawo su ci gaba bi iznillahi babu abin da zai sa a dakata mu wannan ita ce rayuwar tamu idan babu wannan to ba a bakin komai muke ba wannan haduwar da muke yi muna wannan wato ambatan Allah din ta hanyar karatun Qur'ani da bin da bibiyar ma'anarsa shine gatan mu a rayuwar mu duk wani abin da zaka je kai wannan cikon benci ne wannan ba shine Allah ya halicce ka saboda shi ba ka san shi ka bauta mishi wannan shine gayar halittarka saboda haka wannan haduwar da muke ita ce komai a rayuwar mu in muka rasa wannan to gaba ɗaya rayuwar ta ba ta da amfani kuma za ka gane ba sai ran da kasancewa babu inda za ka je ka zauna ka ji Allah ya ce annabi ya ce a lokacin za ka fahimci cewa a shaida kana cikin ni'ima to ba ma addu'a ba ma fatan wannan ni'imar ta yanke mana muna fatan wannan ni'imar ta dore kuma kamar yadda muka faɗa a yau muna son mu har hada abinda za mu hada wa asusun sautul haq saboda ci gaba da gudanar da abinda ake gudanarwa na yada wannan karatu a kafofin watsa labarai kuma kamar yadda muka ce azumi na tafi da shi ma yana buƙatar mu yi masa tanadi da fatan yan uwa za a ci gaba da taimakawa ba tare da shi ɗan yayi nasara ya ainihin hana mu taimakawa Allah ba muka taimakawa Allah kanmu muka taimakawa a sannan kuma ina so in ƙara tunatar da yan uwa abin da ya shafi a senta ta al-markazul markazul ilmi al-markazul Sheikh Ja'far Sheikh Ja'far Mahmud Adam al-Ilmi wanda mariga ya assasa shi nake shugabancinsa har ma bayan rasuwansa na cigaba da shugabancinsa wanda shi ne sheik jafar documentation center wanda ake muke ƙwarin mu gamin tattara wasu ayyuka da ya yi karatuka da suke a cikin kasar da cds cds mu mai da su a siga ta rubuce mun sha bayanin sa a majalisi irin wannan wanda daga cikin irin abubuwan da aka yi akwai tafsirin juz'u tabara zuwa nasi wanda aka buga shi a nan kasar kuma aka sakarwa mutane bayansa akwai arba'una hadisan shi ma wanda aka aka, aka buga shi shi ma aka sake shi to bayansa akwai kitabut tauhid shi ma an rubu an buga an, an buga shi aka an buga shi anan daga baya muka ga cewa shi ma mu kai shi waje kamar yadda muka kai sauran littafan aka buga su a waje bayan wannan banda kitabut tauhid akwai akwai suratul baqara wanda muka buga ta anan ita kadai suratul baqara bayan mun buga ta muka ga cewa dai kwalliya bata biya kudin sabulu ba saboda ba haka muke son mu ga bugun ba muna son mu ga bugun ya dace wajen kwalitinsa da kyansa da shi wanda ya yi karatun sauraka ba kowane ɗan jigari-jigarin aiki muke so ba wannan ta sa muka haƙura da dukkan wasu masu ɗaba'i a nan wanda suke wahalar da mu kuma ba tare da bugun bukata ba muka ce mu a kaiwa waje inda kowa ma yake kai nashi in yana son ya ga bugunsa ya yi kyau to muka yi shawarar cewa mu sake bugu abin nan mu sake buga suratul baqara tare da ali imran da suratul nisa abinda yake kwatankwacin izu goma wanda shine muka tara shi a sifili guda daya shine wannan da kuke gani a hannuna a izu goma ne a ciki izu goma ne tun daga fatiha har zuwa ƙarshen suratul nisa'i saboda haka na biyunsa shi ma zai kunshi izu goma kaga kenan za a samu kamar wannan guda shida wanda za su kunshi tafsirin alkur'ani mai girma da harshen hausa wanda aka tattara daga karatun marigayi shek jafar mahmud adam saboda haka ana da tafsiri na alkur'ani tare da sharhin ma'anoninsa cikin harshen hausa mujalladi shida wanda na ina tsammani shine na farko da za a samu a ƙasar nan wanda aka yi cikin harshen hausa kuma fata na kada aikin ya tsaya iya wannan muna fatan duk wani wanda yake yin tafsiri ba tamsiri ba duk wani wanda yake yin tafsiri ya yi ƙoƙarin ya ga cewa an samu rubutaccen tafsiri an samu rubutaccen tafsiri har ma wanda baya yi din har wanda baya yi din amma yana rubuce-rubuce kamar imam ali sunna wal jama'a muna fatan shi ma ya fito mana da tafsiri idan tafsiran suka yi yawa gana Sheikh Ja'far Mahmud Adam ga na Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ga na wane da wane da wane to gaskiya in aka samu wannan bid'a za ta sha wahala bid'a da shirka za su sha wahala to saboda haka wannan zai zama zakaran gwajin dafi kamar da bahaushe yake faɗa bayansa akwai kitabut tauhid shi ma an sake buga shi a waje kamar yadda na gaya muku a yanzu mun kammala suratul abin nan daga daga farkon suratul ma'ida har zuwa ƙarshen suratul tauba shi ma an gama kun ga an samu izu ashirin shi ma yanzu kawai kaddamar da shi za mu yi wajen bugu a buga shi kaga an samu izu ashirin cif to daga nan a wajen rubutu da kwafewa da shigarwa a kwamfuta kusa yanzu ƙur'anin gaba ɗaya mun gama shi sai dai kun san dole in an gama sai an zawa an yi gyare-gyare an yi muraja'a an yi bita an yi waye an yi waye aiki ne mai wahala wani lokaci gara ma a ce ka sake rubutawa wani da a ce ka yi gyare-gyaren wani saboda haka dole abin a tafi a hankali a kitabu tauhid shi ma an sake bugo shi a waje shi ma gashi nan akwai a cikin ayyukan da aka gama akwai littafin umdatul ahkam shi ma an gama shi shi ma abin da ya rage kawai shine a buga shi to banda shi akwai shi kansa arba'unan nawawiyya an fassara shi zuwa turanci shi ma muraja'arsa kawai ake yi za a fitar da shi saboda haka Sheikh Jafar Islamic Documentation Center suna nan suna aiki kuma matasa ne irin su malam ya udatti wanda shi ya tattara tafsirin gaba ɗaya tun daga fatiha har bakara ya kuma shigar da shi kwamfuta su malam Amiru Bature da sauran 'yan uwa da suke tare da su ana taimakawa wajen aga cewa aikin ya tafi akwai littafin nabiyun rahma duk da cewa ban so ka kamun shi ba akwai nabiyun rahma wanda ga mala ali ya kawo shi don haka zan faɗa saboda shi nabiyun rahma sira ce da ta kunshi darussar rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda na rubuta shi ma an buga shi bugun farko ya kare aka sake buga shi shi ma gashi nan mala ali ya kawo shi to haka dai insha Allah za a ci gaba da darasi irin wannan kuma za a ci gaba da rubuce-rubuce ta haka ne za a raya ilimi a ko ina kowace khatma magabata sun kasance idan sun yi khatma sukan yi addu'a sukan roƙi Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi saboda haka ba za mu bar wannan taro ya watse ba tare da mun yi addu'a ba dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana dukkan dukkan abubuwan da suke damun mu Allah ta'ala ya yafe mana bayan na gama addu'a akwai ɗan jawabi da za mu ji daga bakin manyan malamanmu da suka halarci wannan guri akwai sheik abdulwahab yana nan akwai malam abba koki malam abba koki shi ma yana nan akwai sheik aminu ibrahim daurawa sun halarci gurin saboda haka za mu yi addu'a don ta zama mun sadar da ita da katuma ɗin sannan daga baya sai mu ji ɗan jawabai daga daga waɗannan koda na minti biyar biyar ne Allah ta'ala ya samu dace Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به من وما أنت أعلم به منا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب جب- جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ya ubangiji Allah dukkan wata damuwar mu Allah ka yaye mana dukkan wani abin da yake damun mu Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka tsare mana rayukan mu da dukiyar mu Allah ka ba mu zaman lafiyar da zamu bauta maka mu bauta maka mu bi sunnar manzanka mu yi kira zuwa gare ta Allah dukkan abin da yake damun ƴan uwan mu a ko ina yake Allah ta'ala ka yaye musu Allah ta'ala ka yaye musu Allah ta'ala ka tsaya musu dukkan wanda yake kokarin ya ga cewa ya karya musulunci da musulmi Allah ta'ala kai mana maganinsa Allah ka san shi kai mana maganinsa kai mana maganinsa ta hanyar da kake ganin ta dace Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin saboda haka zan bar ah, imam ahlus sunnah